بسم الله الرحمن الرحيم ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan safiya ta ranar Lahadi safiyar 24 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1446 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 27 ga watan 10 2024 inda muke daura a cikin littafin Manzumatul Qawaid al-Fiqhiyya wallafar Sheikh Abdulrahman ibn Nasir As-Sa'idi rahmatullahi alaihi daga wannan masallaci na Masjidu darin hidayati wata alim wanda ke gidan mai girma alkali malam munir Allah ya saka mashi alkhairi da ke nan wato fcd quarters a anguwar bari a garin bari an ce buwarin nan kuskure ne a shi ko wai bari ne haka wani ya gaya mu bari din ne ko buwari sau dai gari shi nan a rubuce buwari ne amma ka san shi wajen furta sunayen garuruwa ana amfani da wato abin nan ne talaki yaya asalin mutanen wurin suke faɗi wasu dai wanda suka rade sun ce wai wai wai da bulletin wai silent ne wallahu a'lam to ba da baha hatta yaji asariful ibaha malam yace wal aslu abin da yake asali fi adatina game da al'adunmu al'ibaha to abin da ke cikin al'ada duka halas ne hatta yaji asariful ibaha har sai an samu wani abu da zai zo ya tayar da mu daga wato wannan ibaha din wannan ka'ida tana da alaka da abin da aka ambata a baya na al'adatu muhakkima wancan an ji magana a kansa nan kuma sai ƙara yin magana a kan cewa al'ada tana ana ci gaba da amfani da ita kaga bambanci can ana ɗaukan al'ada a yi hukunci da ita akan nagarta abu ko rashin nagartarsa wato abinda mutanen gari ko mutanen wani yanki suka yarda da shi akan cewa abu kaza halin kirki ne inda bai saba wa shari'a ba za a ci gaba da ɗaukan shi a matsayin abinda mutanen gari kaza suka yarda da shi kuma za a sa ran mutane masu mutunci su yi wannan mu'amala nan kuma yana magana akan cewa duk abin da mutum yake wanda al'adar shi ta hukunta yake yi to asali halas ne ba za a ce sai ya kawo nassi na yin irin wannan abin da yake ba wato nau'in abincin da muke ci da nau'in gine-ginen gidajen da muke zama a cikin su da nau'in mu'amalar da muke yi da abin da muke kallon shi a matsayin mutunci ko rashin daraja to duk yana nan a haka hatta ya je a sarifin ibaha sai aka samu abin da cire daga haka alal misali da a jahiliya larabawa ba sa ganin shan giya a matsayin aibi suna ganin kamar da kake shan fiya wata haka suke shan shi amma sai aka samu nasoshi sai suka cire wannan ibaha sai aka daina sha ba sa ganin zina a matsayin abin aibi ba sa ganin annuba kwaye in ka fi mutum karfi ka je ka dake shi ka kwace kayan shi duk abun su halas ne suna yi kuma suna alfahari da haka ba sa ganin kukan mutuwa a matsayin saƙon Allah ko rashin haƙuri amma duka sai aka samu nasoshi suka bi sai suka cire waɗannan abubuwan to da wannan zaka yi hukunci ma abubuwa da yawa da wani lokaci muke saka zafi a kansu cewa ba kyau amma rashin kyan kawai a cikin tunanin mu a garin kuma ka ce ba kyau sai da maka kirkiro wani sabon abu sai da maka kirkiro wani sabon abu wanda shi ba bid'a bane saboda ba suna yi ne da sunan suna yin addini ba za kuma kowane yanki ko kowane al'umma da irin nau'in yadda suke a al'ada shine wato al'urf aw tabi'ul galib ash-sha'i bainan nas abinda ya zama gama gari kowa yana yin sa ana amfani da shi wajen wato yin hukunce hukunce kuma yana canza hukunci daga wuri zuwa wuri daga lokaci zuwa lokaci sukan ce tatagayyaru al-ahkam al-mabniyatu al-a'raf wal masalih bi taghayyur az-zamani wal makan hukunce hukuncen da ake yi wanda suka aka gina su akan urfi da maslaha suna canzawa daga wuri zuwa wuri kamar misali irin maslahar shiga siyasa ko rashin shigarta maslahar urfi na sitira akwai garin da misali namiji na daura zani za ka gani liman ma da zani akwai garin da babban mutum yana iya yawo kanshi a buɗe ba hula in ka je Mauritania a Nouakchott mun sallar juma'a a Nouakchott da limamin da babbar riga babu hula kaga mun ko sai kaman fasto ne ana kuma wanda yake ganin bai kyauta ba mu kuma muna ganin bai dace kaga yana canzawa daga wuri zuwa wuri wannan babbar riga da mutanen mu suke sakawa ai daga ta haka bude ta amma mun sai muna saka hula su kuma hanyar zaka ko shugaban kasar su baya sa hula zai sa babbar riga mai aska ba hula to a wurin su daidai ne a Lagos za ka yi ganin babban mutum mai mutunci da riga ta atamfa ko ta lesi amma an aka ga irin wannan mutum a Kano da wannan shigar ya yi shigar mata saboda al'urfi yana canzawa daga lokaci zuwa lokaci ko daga wuri zuwa wuri akwai wasu abubuwan da da a da can gayu ne yanzu kuma ƙauyanci ne ko a da can ƙauyanci ne yanzu kuma gayu ne kuma gani haka to wannan canzawa ana iya kifari da ita sannan kuma a cikin wannan ƙa'idar da suke sa ƙa'ida a sabit da urf ka sabit da nas a sabit da urf ka sabit da nas eh ko al ma'ruf urfat kal ma'ruf shar'an abin da ka tsare da shi ma'rufi a wurin su to kamar abin da shari'a ta da shi a kan sa kafa'a ta aure urfi ne wato dangi kaza ko irin mutane kaza ko mata masu irin siffa kaza ko 'ya'yan mutane iri kaza an san mazaje iri kaza ne ya kamata su aure su babu inda aka yi nasi akan haka ko to ana amfani da wannan urfin wajen a ga cancantar mutum da a bashi aure ko rashin cancantar sa haka nan ana amfani da urfi a wajen nafaka ciyarwa wajen mu'ashara da mata da nafaka da aka ce a basu menene kimar abin da za ka ba iyalinka abinci so nawa za a ci a rana wani irin nau'in abinci za a ci da safe da rana da da magariba kaga babu inda ake nasi akan cewa da safe a sha tea ko a ci dumame da rana kuma a ci tuwo ko a ci shinkafa da dare a ci tuwo babu nasi akan wannan amma kuma haka ake tafiya kuma alkali da za a zo gurin wani alkali a kawo ƙara wani miji a ce shi baya bada abincin safe za ga za alƙali zai mishi tankiya ya mai wa'azi ya mai fada cewa bai kyauta ba a ce wani wani mai gida ya dauka shi in an waye gari a gidan shi ba za a ci abinci ba sai a za shi ba ruwan shi da abincin safe in an ce mai an magana ya ce a kawo mai aya ba wanda zai ba shi aya to amma ana amfani da wannan a a wajen wajen hukunci sai annabi ya ce ma matar Abu Sufyan khudi min mali zawjiki ma yaksiki wa ahal wa ahliki abin da zai ishe ki da ke da mutanen gidanki ke ɗiba daga dukiyar mijinki kaga bil bil ma'ruf kenan za ka cewa ashiruna bil ma'ruf haka nan ana amfani da al'urf wajen al'ayad bikin idi urfi shi yake hukunta a Kano abin da ake cewa bikin sallah bayan an yi sallar idi wata ce kadai addinin abin da zai biyo baya to ya danganta ga al'adun mutane ziyarce-ziyarce hawan sallah da sauransu tare da kiyaye abin da shari'a ta hana to wannan duka halas ne kuma kowane mutanen gari irin na garinsu da suka yi to babu laifi na fata mun gane wannan a haka nan a wurin ashabu sina'at kamar 'yan kasuwa kamar ma'aikata gwamnati kamar ma'aikata a ofis ko wani waje kamar malam makaranta duka su wannan ana amfani da urf wajen mu'amala da su da junansu abin da 'yan kasuwa suka sani a matsayin urfi tsakankaninsu to za a iya ɗaukan shi a matsayin munin sai dai sari sai dai wholesale kaga urfi ne wannan kada wani zai ce to kaji suna da girman kai ba wai sai man daidai ba a sun tsara wata al'ada da suke gudana a kansu haka al'adun da masu gona suke amfani da su wajen ban ruwa annabi ma da yazo ya ce ma waɗannan mutane guda biyu ya kuke yi da da suna husuma ko ce to wanda yake kusa da wurin ruwan shi yake fara sha sannan ne sai ce to a ci gaba da yi haka ga duk in fahimci fahimci waɗannan zai ga zai fita daga cikin rikici mai yawa wanda mutane suke samun kansu a ciki walaysa mashru'an min al-umuri ghayru alladhi fi shar'ina madhkuri yace walaysa mashru'an min al-umuri ghairu ladhi fi shar'ina madhkuri babu abinda za a shar'anta wa mutane sai abinda shari'a ta ce ayi eh al aslu fil ibadat al man'u sunan kaida babu wani abu da za a ce ayi da sunan ibada to sai abinda ibada wato sai abinda nassoshin da ake hujja da su a wajen ibada suka kawo sune qur'ani da sunna da ijma'i wannan sune abin nan sources al mujma'u alaiha sannan kuma akwai al muktalafu alaiha da kan kiyasi da istihsani da istishabi da shar'u man qablana da kaza har zuwa su wajen goma sha shida to waɗannan ana da sabani akan su amma waɗannan guda uku duk abin da za su a shari'a sai da su wannan a ka'ida ce da take an tsara ta lisaddu babu libtida wa laysa mashru'an min al-umur babu abin da zama addini da rubutu fi shar'ina mazkur sai abin da shari'a ta ambata kana za ka fitar da duk wani abu da asali a cikin addini وسائل وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد وسائل الوسائل لها حكم المقاصد kayan a aikin yin wani abu suna da hukuncin maksar a cikin ibada akwai al-maqasid ko kuma al-wasa'il yanzu kamar shi ilimi wasila ce wasila ce don fahimtar ibada karatu da ake yi na sallah na azumi na zakka duk sauran abu da ake yi asalin shi wasa'il me gaya ibada a san sallah ko to tun da sallah na wajibi ce da karatun ma wajibi shi a wasa'il ɗauko ta daga gare shi shine faɗin Allah a cikin suratul tauba zalika bi annahum la yusibuhum zama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillahi wala yata'una mawdi'an yaghibu al-kuffara kufar wala yanaluna min aduwwin nailan sai Allah yace illa kutiba lahum bihi amalu salih asali jihadin shine abin nema ko amma da yunwa da aka ji a gun jihadi da wahalar da aka sha da kuncin da aka sha da duk da aka taka da kafa in dai wannan abin zai sa kafare su ji damuwa su tsorata to shi ma yana da lada amma asalin jihadin dan kalmar Allah kaga ba amma kai kanshi waɗannan duka wasailu daga nan malamai suka samu kaida alwasailu laha hukumul maqasid saboda abinda kuma yake haramun wasila zuwa gare shi ita ma haramun ne shi za ka ce wala taqrabu zina ba a ce wala tazmu ba zina ita ce asalin haramun amma alkhalwa annazur ila ajnabiya tanazzur bi kalamiha da sauran da irin wannan tabarar su ma da aka ce haramun saboda al-wasail laha hukmu madha al-maqasid ina fata muna ganewa shine yake cewa walaysa mashru'an min al-umuri ghayru alladhi fi shar'ina madhkuri wasail al-umuri kal maqasid wahkum bi hadha wahkum bi hadha bi hadha al-hukmi lizawaidi sannan kuma kai hukunci akan wannan suna da az-zawaid azawaid su ne almukammilat lil amal abinda wato abinda zai cike aikin waɗanda aikin bai yiwuwa sai da su su ma su ake cewa azawaid azawaid su ma suna da hukumul maqasid wato kamar yanzu misali kamar buɗe baki a ga buɗe baki shi sai an gama azumin ake yi azumi ya ƙare sannan ake yin iftar shi ma yana da hukuncin azumi alif wal khat wal ikrah wal nisyan asqatahu ma'budun ar-rahman al khat kuskure wal ikrahu da da tirsasawa wal nisyan da mantuwa asqatahu ma'budun ar-rahman Allah ubangiji mai rahama abun bautar mu ya cire mana zunubin ya cire mana ismu ismin wannan din rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana da da kuma laysa alal mukrahi ko wannan yana daga cikin shi ma babi ne na taysir da shari'a ta zo da shi shine wanda ya kuskure kuskure shine zama abinda ka nufata daban da abin da ya faru shine kuskure mutum ya dan wata magana ya kuskure ta ko ya zo yin wani hujja ya kuskure ko ya zo yin wani aiki ya kuskure gwargwadon abin da ya sani kenan wannan an yafe masa wal ikra haka nan al mukra wanda aka tirsasa mishi aka hana shi yin sallah ko aka tirsasa shi aka sa ya faɗi wata kalma ta kafirci ko aka sa shi aka tirsasa shi aka sa shi wani sako duk da yake al ikra yana da rassa da yawa akan tantance menene ikra din al imam ibn taymiya rahimahullah yana da littafi sukutun da guda akan wannan juz'i ne guda yana nan a cikin majmu'ul fatawa za kuma ka samu wani sashe nashi a cikin littafin shi na al-istiqama juz'i ne guda akan ka'idoji na waye da gaske mukrahi ne shin wanda aka sa mai bindiga ne ko ko yayi ko ya mutu ko ko wanda kawai aka ce je kai kaza baya so a ran shi kuma sai je yi akwai wannan zancen al-Imam Ibn Taymiyyah ya yi shi sannan wani nisyan mantuwa mutum ya manta ya rafkannuwa ko ya abin da yake ba haka ya kamata ya yi shi ba to wannan shi ma da an ɗauke mana asqatahu ma'budunar rahmanu ubangijin mu mai rahama ya cire mana wannan lakin sai dai akwai to gaciya abinda aka cire shine al-ithm inda Allah zunubin da ya kamata a baiwa mutum na asalin wannan abin da ya shine ba za a bashi wannan zunubin ba amma akwai lakin ma'al itlafi ya badal wa yantafir ta'fimu anhu wa zalal lakin sai dai ma'al itlafi in ya jawo wani asara da kuskuren ka sai ka jawo mutum asara asarar rai ko dukiya to yasbutul badal to akwai biya albadal shine hukul ibad zaka biya abin da ka lalata wa yantafil ta'fimu amma babu zunubi an huwa zalal wala kuma a kama shi da laifi ba wato idan mutum ya zo da motarsa sai ya buge motar wani yanzu kaga akwai laifin yi wa dukiyar wani barna a gurin Allah to Allah ya ya yafa wannan laifin amma in mutumin ya ce shi sai an biya shi zaka biya shi so shine ma'al yathbutul badal kenan daga nan aka samu hukuncin abin nan da muka faɗa jiya shine qatlul khati mutum yayi itilafin rayuwa da kuskure to amma zai biya amma wurin Allah ba za a kama shi da laifin irin laifin da za a kama wanda ya kisan kai da ganganci ba to wannan shine ka'ida game da wato kuskure ko tirsasawa ko mantuwa baya zama uzuri ga wanda ya yi ma wani barna haka da akwai malluma akwai wani ka'ida da ake cewa menene state defense ko ignorance of state defense state defense to an tsada kenan kuke to ga lokacin shi da ta fi kisa a kan sani ko kisa da ta kisa ta sace haramun bane ignorance of law is not a defense to kaga a shari'a ma haka dan kai kuskure ko kai an tirsasa maka ko kayi mantuwa ko ka zama uzuri da haƙoƙi ba ne. Gaskiya abin da mutum ya faɗa wancan littafi shi a ko da mutum sa sa ba wani a ce ka shan wani kuma ka ce ka gida kuskure ne ba a rasa wani saboda ya kawo da ya shan ta ba. Ita ya ce ka kura. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا abin da zai iya kai labari in ya bi sawun wani abu amma in an yi shi kai baɗili ne misali na kusa da za ka gane shi ne sallan masbuki mutumin da bai tare da liman ya yi sallah raka'a biyu a sallan magariba in aka miƙe aka yi raka'a ɗaya ta uku kenan ko mai liman zai yi zaman tahiya shi ma dole ya zauna ko to inda shi kada yake sallah da ya raka ne sai ya zauna a magariba shi ne to mata ala ya fito da zai yi zaman kanshi amma ya fito taba'an yana iya zama idan ya bi sawun wani abu haka a mu'amalat an hana sai da abin nan abin nan dan itace hata ya buduwa salahu idan mutum ya da gonan mangoro ko da bino ko inabi kafin ya gama nuna a tabbatar ya tsira ba za ka siyar ba amma za ka isa da duka ita gonar ka sai da gonar gaba ɗaya da ƙasar da bishiyoyin da ɗanyen inabin duka za ka yanzu ka sai da ɗanyen inabin taba'an lishajarat wal ard kuma ciniki ya tabbata amma ka sai da shi kadai bai tabbata ba to shine ka'ida ce cewa ma la yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan akwai abin da bai iya zaman kansa amma yana iya biyo sawu yana iya biyo sawu da gwargwadon abin da shari'a ta halasta a kaga istiqlala istiqlala a hana ka aure ka aure ya da kanwa wa ta dubo da khairin illa ma kar salako istiqlala kaga ba zai yi ba ka aure mace kuma ka aure ya uwarta amma zai iya yiwa ta ba in ka auri wance zama ya ƙare ta hanyar rasuwa ko ta hanyar saki ma da yake a hanyar saki da al'adance zai wahala ka saki ɗaya kuma a baka wata zai wuya sai dai in irin wanda an tabbatar kai ne kai ne kake da gaskiya eh ana yin haka akwai cases irin haka kwarai ko ko kuma albani namu Allah ya gafarta mishi ya ba mu labarin wani case din wannan da wani wani mutum ya ce ma ya ce masa rikin shi sake ta tunda ba ta da kirki ni kuma aura maka kanwata ana samu haka aka samu dattawa kama dai al'adance galibin an yi rasuwa an yi zaman lafiya ko sai a fata kan wata to kaga ya tabbata taba'an ko mun gane abin sawun juna ina fata mun fahimci wannan ka'idar a sai yake cewa wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun min ash-shar'i ash-sharif lam yuhad to wannan kuma yanzu kaga can an faɗa mana wal aslu fi adatina al-ibaha can al'adatu in aka ce al'adatu shine abu da ya riga ya zama culture duka gari ko al'umma aka yarda da shi ta yadda in wani ma bai yi ba za a zarge shi cewa ya saba wa al'ada ai ba haka ake yi ba yanzu ban da matasa da yan izala da suka zo da tsaurin ido da can ai mutum ma bai zuwa gurin ɗaurin auren shi ba a ganin kan za mu ɗaura auren ka ya kake zuwa kai yanzu ko sai wani ya ce da kanshi zai karba saboda rashin kunya to da in ka zo ka shigo da zata ta tashi ba mu je mara kunya kawai za a samu wani dattijo ya rankwashe ka ma kai ci baka da kunya to shi ma ka haife ka to ka gona ya zama shine al'ada duka kowa ya amince ba a daukan amarya da rana ko mun nisan gari da za ka ta sai dare yayi za ta fita ta da rana ba ta zaman tsari ba to shine al'ada yanzu kowa da kashi ba sannan kuma ɗaya za ka ci kaso da kashe duniya Allah ka tsare mu daga kashe duniya da bala'in shi to a shi kuma al'urf shi ne abin da wato al'urf ko al'adatul juz'iyya wanda wasu mutane suke yin ta ko kuma za a iya fahimtar ta a wani waje misali shari'a ta ce alharkatul kathira tutil sala motsi ne yawa yana ɓata sallah to menene da ake kiran cewa wannan mutum ne yawa ne wannan mara yawa ne menene to to ɗauki abubuwa kai da kanka kasancewa wannan fana yi da yawa to shi ne shi ne ƙulfin ka gaba da motsi ko abin da malamin da ka ba ka tsawa ya ba ka cewa da yawa haka shi irin mutanen da za su ci abincin yanayin da zamanin idan yara ne ƙanana ƙoshinsu abinda su su ƙoshi kaga bai kai ƙoshin da manya za su ci su ƙoshi ba idan mutane ne wanda suke cikin yunwa kamar yanzu irin mu din nan yanzu ya ayyuhan nasu wanda muke cikin yanayi din nan to kaga abin da zaka cika ƙoshi yana da yawa fiye da abin da dan cikin Abuja zai ce ƙoshi mu da muka zo daga Zaria misali ko daga Kano ko daga Ilori a ta ku makwabta Abuja ne za ka sai an totsa mutum kwano kuma ya da shi wancan kuma ya dan ci sama sama sama haka ya abin nan sannan abin da za a bayar da sunan abincin idan mutanen da akwai waɗanda aka ba mutum kai kwanan abinci to an ba shi abinci wasu kuma a wurin su wannan ba shine abinci kaɗai ba sai an hada da wasu abubuwa an kawo ruwa an kawo shayi an kawo ganye an kawo goro sannan ya zama abinci to mu gane urfin abin da ake ce ma ciyarwa tunda kaga ai su larabawa ma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ai da dabino suke cewa ko zaka ji an ce mutum ya zo ya ce da dabino muku hanyar dabino gun ba abinci bane za ka yi bako ne kawai ka kawo mishi abin nan kwano ya buɗe kawai ya ga dabino sai wannan ya raina mana hankali ko an ga mishi buzaye ne mu a ce misali plus din abinci din nan da ake kawo bako kawai mutum yana buɗe ya ga kawai dabino ne an wanke shi yayi kyau nan kuma ga bakin ruwa kaga ba zai ba zai ba zai amince ba wannan amma al'ada wasu mutane wannan abinci ne mun taɓa ba wani gari da malamu wai sa kawo mana wani abu kaman yado an feffere shi wani kaman kokumba an fere an wanke su an daddatsa an zo kuma ga ga farantin ga wani dan plate na yaji ga wani dan plate kuma na gishiri ka dangula da wanda kake so ya zo da gishiri ba jama'a da yaji kuma su irin haka wai an gama girmama mu ne an gama girmama bako ko kuma ga tuwon nan kuma haka to haka a to wannan shi ake ce ma al'urf game da yadda ake auna abubuwa yadda za a gane su kaga shari'a kawai ta ce ka ciyar da mutum 60 to me kimar abincin da za a ba su ya zama an ciyar da su to yana koma zuwa ga urfin yanayin wurin da yanayin mutanen da yanayin lokaci na fata mun gane shine wal urf ma'mulun bihi idza warat urfi ana amfani da shi idan warat hukumun min ash-shar'i sharifi lam yuhad idan shari'a ta kawo hukunci amma bata kididdige ba shine kamar bata kididdige abinci ba wajen ciyarwa bata kididdige yawan motsi ba wajen motsi a sallah to sai amfani da urfi sai a kididdige wannan a ai amfani da urfi sai a kididdige shi to haka kuma wajen kalmomi akwai abin da shari'a ta ce kada a yi kada a saki baki ta ce a kani ta ce kada a yi batsa ta ce kada a yi ashar to duk waɗannan abubuwan urufi yake determinant ɗin ashar ne su ko ba ashar ba batsa ne su ko ba batsa ba magana ce ta sakin baki ko ba sakin baki ba ina fata mun gane wannan mu'adilul mahzuri qabla anihi qad bana qad ba'a bil khusrani ma hirmani mu'adilul mahzuri wanda ya gaggawa ya auka wa abin da ya haramta qabla anihi kafin lokacin da zai iya halasta gare shi kad ba abil khusrani yayi asara ma hirmani kuma za a haramta mishi kamar mutum wato akwai abu da zai iya halasta gare ka amma lokaci bai yi magajinsa da ya kashe ubansa don ya samu gado ko mata ta kashe mijinta don ta samu gado ko akasin haka idan an gano hukuncinsa shi ne suka haramta masa wannan abin da ya nema ba zai samu daga yana ka ɗauko wannan ƙa'ida shi ne faɗin Allah wallati ya atina alfashata min nisa'ikum fa ashidu alaihim ko fa sanju alaihim alaihim na arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti ta yatawaffahunna al-maut aw yaj'al Allahu lahunna sabila wannan shine da farkon hukuncin da shari'a ta mace da ta yi zina idan mace aka tsarki ta ta yi zina aka tabbata ta yi shi sai a hana ta fita hana ta yin aure hana ta yin aure ta ci ta fara a ci ko wani a kuma ta ta hana ta ce ta yi ishara akan cewa hukunta ya canza ya ce a ta yi taufa hukunan mawuti au ya ta ala lahu da hunna sun ta ta ta ala isa sun ta ta ya ta ce ta ala sun ta ta wannan hukunci da za a da ta jira lokacin da za a yi mata aure ta samu mijinta na halas lahiya lau ta ki jira ta ta zina ko to amsikuna fil amsikuna fil buyuti sai a hana ta haka mutumin da kamar da muka faɗa mutumin da yayi ya kai ya kisan kai dan gado sai a hana shiga da to haka wannan kuma wannan ya daga cikin abin da ake cewa natural laws tabi'iyya qanun tabi'iyya akwai natural laws irin waɗannan za ka duk mutumin da ya gaggawa kafin lokacin da ya kamata ya abu to zai wuya ya ke cin wannan abu mutum ne yana son malanta lokacin malantar shi bai yi ba ya yaye kan shi ya gaggawa shi kenan sai ka ƙarshe malanta ta ƙi yiwa ai ta kwaba mutane su kiyarda da ilimin shi koda yana da ilimin mutane su kiyarda cewa yana da ilimi ya ta bakin ciki haka mutumin da yake yake jira lokacin watayawar shi a rayuwa arzikin shi bai kai irin abin da yake yi ba ya je ta cin bashi ko ya ta neman kafafa ko ya je ya kwashe kudin ogan shi a kasuwa ya je wani shakiyanci to karshe sai ga daga nan yayo kanshi asarar wannan damammakin a kore shi a wannan sana'a ko Allah ya hana shi ci gaba a ciki ana so bawa ya zama mai haƙuri ya bari komai lokacin shi idan abu Allah ya yi za ka same shi to ka jira kawai lokaci kai dai ka ba asbab wannan ita ce ka'idan cewa mu'ajilul mahduri qabla ali wa in atat tahrima fi nafsi al-amal aw shartihi fa du fasadin wa khalal wa in atat tahrima fi nafsi al-amal aw shartihi yace idan aka samu wato haramci ya zo fi nafsil amali a cikin aikin au shar'i ko sharaɗinsa fa zu fasadin wa khalal wannan ka'ida ce usuliya ba ka'ida ce ta fiqhiyya ba wato yana magana tana magana ne akan wato cewa abu da ya haramta a a sharuɗansa da fasa abin nan da ake cewa aiki yana zama akwai as-sahih wal fasid bayan ana raba kawanin usuliya zuwa taharim da ibaha da wajib da mando da halal ko to kuma ana raba su zuwa ga fasid wa sahih shine a cikin aikin a samu nagarta da sharaɗinsa ko a samu halal ya zama fasid sallar da mutum ya yi in ta cika sharaɗin ta zama karɓaɓɓiya amma sallar da mutum ya yi ta samu a halal ba ta cika ba ta zama fasid har yanzu ana bin shi bashin wannan azhar din kamar yayi sallah sharadin ta bai cika ba lokaci bai shiga ba ko kuma bai yi tsarki ba ko bai kalli alƙibla ba da gangan kaga wannan sharadin ta ya karye saboda haka ta zama fasid har yanzu a cikin lissafin ayyukan sa bai yi azhar ba wannan ka'ida ce usuliya malaika wata nan wa mutlifun ومتلف مؤذيه ومتلف مؤذيه ليس يضمن akwai تنوين انا ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن wannan hi ne ba hiya ba za a za a sa zero za a sa abin nan ne irin ɗauri ɗin nan na na na na na na na me za a ce ne na sakat ko billati hi ahsan wa mutlifun mu'udhi idan mutum ya hallaka wani abu da ya zo cutar da shi laisa yadmanu ba ba biya a kansa amma da annabi ya ce idan idan wani yazo zai yaƙe ka ya kwace dukiyar ka kaka yadda in ya kashe ka kayi shahada an ka kashe shi ka kashe banza shine laisa yadmanu idan wani ya kawo maka farmaki ka ka zo kare kanka ka samu sa'a akan shi ka kashe shi ka kashe banza aka ko kare ne yazo cizon ka ka buge shi ka kashe banza ba mai shi ya ce ka biya ba haka shine wa mutlifin mu'zili laysa yadmanu ba'da difa'i bayan ka zo kare kanka billati hi ahsan da abin da ya kamata ka kare kanka shine man atlafa shay'an bi madarratihi lam yadman babu kula a kanka amma da sharadi إذا كانت المضرة نسبة نسبة بالسروة أما إذا كانت المضرة ضد غيره تو أكوي دمان كي تنفاتي تنفاتي ne kai wato misali kare ya zo zai ciji wani mutumin kuma karen ya danne shi ya kace wa karen komai da kuma kai kana zuwa kawai da karabce karen sai ya kashe shi to mai karan da ya ci aka biya shi kayan shi tun da ba kai zo ba ko an fahimta daga nan ne malamai suka yi wancan mun magana kan wani fiqhu a nan ne ko yaushe ne game da mata masu shayarwa da masu ciki cewa magana mafi inganci biyan azumi ne a kansu to a ɗayan mazhabin wanda ake ganin cewa abin da ne a kansu ciyarwa ko to wannan ka'ida ce aka amfani da ita cewa idan cutarwar da azumin zai mata na wahala ga kanta ne ko ga yaranta idan ga kanta ne to abin da ke kanta shine ciyarwa saboda laisa yadmanu sai aka canza mata da wani abu badil amma idan ga yaranta ne to abin da ke kanta shine rama azumi domin cutarwa ba a kanta bane
yanzu nan ta yi ikilafin azumi ta kawar da azumi li maslahati ghairi hago to akwai gama za ta biya wannan azumi amma ta kawar da azumi ne li maslahati nafsiha to ba za ta biya azumi ba amma shari'a ta tana shi ba ji shi ne aka ce ta yi ta ciyar wallahu a'lam a cikin sai dai wannan ita ce ka'idar cewa da abin da cutar da kai idan ka je garin kare kanka kai kai ka sa shi ya kai asararsa ka halaka shi to ya halaka ga banza babu biya amma ya zama cewa ga matsin cutar wadda kan kai shi ne ma'anar wa mutlikun mubihi da ya sai zon ba da tifari billati yi a sanu sake cewa wa al tufidu kulla fil umumi tujjatu wal ifradi kal alimi wannan kuma ya fara kawo su ƙa'idoji da na lura arabiya waɗanda duk inda aka je magana akan usulul fiqi da babin fiqhiyya sai dai an karkato an zo zuwa gare su saboda muhimmancin su wajen tantance masai a lafazin al al da ake ce mata al ma'arifa tana zuwa da ma'ana'i daban-daban a larabci asalin da ne tana zuwa ne bin ta'arif dan ta mai da abu ya zama mu'arraf bayan da ba a san shi ba da aka ce rajul ko kuma a ce ar-rajul shajaratu ash-shajaratu wannan shi ne asalin ma'ana ta kan kuma lil ahad lil ahad da abin da aka sani a baya an riga an ambace shi ko kuma da zarar an ambace shi an sani tana zuwa kuma a kodin kuma ake ce mata za'ida ba ta da wani amfani ita ce take zuwa a cikin sunaye alam al'alamul mawqu kamar nu'man kamar abbas kamar khidir kamar ire-iren su ana cewa abbas ana cewa abbas ana cewa numan ana cewa al-numan ana cewa khidir ana cewa al-khidir wannan alce wacce take za'ida ba ta ƙara ma'anar komai akwai kuma wacce ke zuwa wacce take zuwa iwan iwabiya suna da da yawa a cikin yawon an amince wanda ake magana a nan ce al wacce ke zuwa lil umum kamar yadda Allah ya ce innal insana lafi khusr wannan umumi al insan ga baki ɗaya jinsin halittar ɗan adam kuma bil jam'i in ta zo a cikin kalma ta ce jam'i wal ifradi ko a cikin mufradi ko a cikin sunan jam'i kal ali kaga ali mufradi al insan sunan ismul jam'i in ka ɗauki jam'i kamar faɗin Allah al akhilla yawma idin babu bi babu al akhilla jamu alkhali duk waɗannan suna daga cikin wato siyahul umum da ake faɗa wannan ita ma kaida ce ta usulul fiqh aslan siyahul umum da lissafin da ke bada ita akwai al-alif wal lam da ta shiga cikin sunaye wanda suke wato na jinsi wannan kira fi siyakin nafi tuqi tuqal umum wa awsiyakin nafi annakira ita ce akasin ma'arifa da ce kalma wadda ba ta da alif da la ita ke ce ma nakira wadda ba a tantance ta ba tana iya ɗaukan tana iya ɗaukan ma'anar duk wannan abin da yake da wannan ma'ana aka ce shajarar bishiya to kowace bishiya tana iya tana ɗaukan wannan ma'ana aka ce kalbun aka ce waladun duk wannan duk wanda a larabci ya ɗauka wani sunan na iya kira shi da ba a tantance wani ɗaya daga cikin sa ake bance ba to shine annakira to fi siyakin nafi idan ta zo a siyakin korewa to in umuma ita ma tana ba da ma'anar umumi au siyakin nahi ko kuma ta zo da siyaki na nahi na hani kenan a kurce Minti biyar.
da wanda a ce sun